من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قرأتمنا البيت بن مالك زام تاشي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر kafin mu ci gaba da wannan ya kamata mu fahimci me ma ma'amulul khabar tukuna kun gani ko yawwa kana ga wani misali nan kana ta'amaka akilin zaida zaidun kana kana ta'amaka zaidun akilan haka ne ko na kana wa akhwatuha mene kana kana ta'amaka zaidun akilan to asalin ibaran kana zaidun akilan maka to sai mu duba da kyau kana wannan fi'il madin naqis ko ina ismu kana anan zaid zaidun zaidun na mun yi karatu da kajiya? ai karatu ya wuce ka a kan lanafiya ko? ismila nau'o'i uku ko? a gaskiya kai kokari ka bishi kai kokari gaskiya din wannan karatu karatu mai tsada ne har ma na ce bacin bacin musa to da sai an biya din karatu ne mai tsada to wannan makaratu ne mai kyau mai tsada wa in kana ba cin kawo cikin usulubin cikin magana ba amma sai dai za a kawo maka ne din ka san shi kana zaidun akilin ta'amaka idan muka lura da kyau kana zaidun zaidun muka ce ismu kana ko akilin zai zama ne wannan kuma maka maf'ul bihi to me maf'ul bihi ne mene na akinin ko jamil to to kulurin kyau kaga duk da khabar kane ne ta'amaka ta'ama anan maf'ul bihi ko to ina fa'ilin sa jamil jiddan ism fa'il ko shine amil ta'amaka tunda ism fa'il amil shine mishi aiki ya mishi nasaba ko to ta'amaka din sai zan mene ma'mul jamil jamil me muka ce maf'ul bihi tunda ai ba mutum bane akilan ba jamil to amma nan sai in kun da kyau sai aka juya jim ibaran sai aka ce kana zaidun a afwan kana ta'amaka sai aka gabatar da mene ma'amulul khabar ko gashi nan akan mene akan amil jamil jamil kana ta'amaka ok zaidun ko akilan haka yake ko to in ku lura da kyau kun ga an batar an gabatar da ma'amulul khabar akan mene akan amin ko to wannan ya halista a yana me yasa saboda in kun lura da kyau khabar na kana ai ismul fa'il ne kun bance ko to shine wadan suka tafi akan cewa ba a gabatar da ma'amulul khabar sai idan ya zama zarf da mazruf ko kuma mene ko kuma ja da majrur shine ibn malik ya cewa wala yalil amila ma'mulul khabar illa idza zarfan ata aw harfa jar to wala yalil amila ma'mulul khabar wala yali ma'mulul khabar al amila ma'mul na khabar lafazin na khabar kana yi mishi nasba bai bin ma'mulul khabar din abibin amil na shi illa idza zarfan sai dai inda shi ma'amul khabar in ya zama zarf ne illa idza ata zarfan sai dai idan ya zo zarf aw harfa jarrin ko kuma ya zo mene ya zama harfa jarrin amma a cikin wannan misali da aka kawo akwai ina ma'amul khabar da mu ɗama ko? masha Allah kaga sai a gabatar da shi akan amil din ko to ga dan sharhi ne yake cewa ya ani annahu la yajuzu an yaliya kana wa akhawatiha ma'mul khabariha il alladhi laysa bi dharfin wala jar wa majrur wa hadha yashmalu halaini wannan ya shafa halaye guda biyu ahadukum na farko an yi taqaddam ma'mul khabar wahdahu ala ismi akwai halin da ma'mul khabar zai gabato akan sunan kawai wa yakunu al-khabar mu'akhkharan khabar sai zunto a gaba anil ismi gaba da suna nahu misali kana ta'amaka zaidun akilan asalin ibadar menene kana zaidun akilan ta'amaka kaga nan an gabatar da menene ma'amul khabar akan ism kana ko to wannan yace wa hadhihi mumtaniya inda basirina malaman basira sun hana wannan wa jaza al-kufiyun amma su malaman kufa sun ce a'a ina haka ya halasta kun binci wannan ko athani na biyu an yi takaddamar ma'amulu wal khabaru an yi takaddamar ma'amulu shi ma'amulu zai gabatu wal khabaru da kuma khabar din alal ismi akan ism kana wa yataqaddamul ma'mulu al khabari ma'mul kuma sai gabata akan khabar nahu misali kana ta'amaka akilan zaidun ga ta'amaka shine ma'mul na akilan ya gabata akan amil nashi da kuma ismu kana wahiyar mutum ne an da sibogi malin sibogi ya ce haka ba zai yi ba kara irin wannan usulubi wa ajaza ha ba'du basriyin wannan daga cikin malaman basra sun ce halas ne za a iya yi kun bance na ko to kun ga a halin farko yanzu nan ma'amul khabar nan shine da maka ko to ja da majuru ne zarf da mazruf ne to kun ga ashe shi ibn malik ya bi ya bi ra'ayin waye mutanen kuma ne ko basra ya fi mutanen basra ne su suka hana wannan amma wajen kufiyun su sun ce jaizun kun kullu da kyau ai mamul khabar din ba ja da majuru ne ba zarf da mazruf ko to su malaman nahau na basra su sun ce mene ba haka ba zai yi ba sai dai idan ma'amumin khabar ya zanto zarfi ne ko ja da majalur to amma ai ba zarf bane ba kuma ja da majalur bane to ya kawo ra'ayin malam basra ne amma su a wajen kufa haka da kai ibaran da kawo ya halasta kun ban ko kamar misali inda za mu sami ma'amulul kabar misali mu ce kana zaidun akilan indaka kun gani? kun ga ina amil ga amil nan ko akilan kun ga yanzu karatu ya yi advansun ba ya za ta shi fa'ili da mahulu bihi a sai dai amil da mamul inda ka zai zama ne kaga zarf ne ko kuma zai zama mamul kenan yawwa to a gurin mutanen basra ko su tun da nan an sami ma'amul zar da mazruf ne to ya halasta idan ka tashi ka ce kana mene indaka mene kana zaidun indaka a kana indaka zaidun akilan su su su a haka ne zai yiwu ya bita? to Allah ka samu dace Allah ka dada fahimtar da mu dan adam in ka gane cewa Allah shi ke ba da ilimi in ka fahimci cewa ba wanda ya isa ya fahimtar da wani sai Allah to kai da kake karantar dole kai ma kaskantar da kai wani ya magana da ni ya min text ya ce addu'o'in da muke yi ina cikin karatun shi ke ba sha'awa shi ke ba sha'awa to duk da yake ko da yake nima a gurguje ne na mai da turanci rubuto yana nuna kuma kaskan da kai kaza kaza kaza kaza kaza to shine na nuna mishi ai idan mun san cewa Allah shike bada abin to dole ne mu tawalu Allah yana baka ilimi ne yana a matsayin yana son ka kuma ya zabe ka ne na farko kenan kuma ka sani duk ilimin da Allah ya baka in ba za a yi comparing da kai da wani sai ka kai ba komai ba ne wallahi to ina alfahari kuma nan ba dole ne mu kaskantar da kai ba dole ne mu kaskantar da kai na farko kenan duk yadda kake shakundun mujin karatu sai ka kai ka zo ka yi ba fahimta ba amma wani wanda bai kai ka ba shi ya zo ya yi allah fahimta da mutane to kaga sai kai mene dole ne kaskantar da kai kai ma wannan ilimi Allah ya baka domin ka kaskantar da kai ne dukiya Allah baka domin ka kaskantar da kai ne ba wajen kai ma alfahari ga wani ba haka da ma saboda haka duk abin da Allah ya maka baiwa da shi ka kaskantar da kai ne kai yawa jiyo kai yawa jiba baka ba kowa tsoron Allah domin wannan ilimi ko dukiya da Allah ya baka ko baiwa da Allah ya maka in ba kai wasa zai zama hujja ne akan ka ka gani to Allah ƙara azurta mu da ƙasƙantar da kai gare ka ilimin da kake ba mu ya Allah Allah ka sa ya zama mana hujja a gare mu ba a kanmu ba Allah kuma ka sa ya zama mana hanyar shiga cikin gidan aljanna shi yasa ni komin zunzurutun ilimi na malami wallahi in naga mu'amalan shi da shi da ɗalibansa yana da wahala yana irin jiji da kai din nan yana irin wallahi sai ya sauko min Allah sai ya sauka mun sai in ji kawai in ina kaunin mutum sai in ji kaunin ta rabu wallahi shi ya sama ni ka gani nan har yanzu ina zuwa ina zama ni ma in koyi karatu idan na zo na ga mutum yana da irin gijiji da kai da girman kai da sauransu wallahi ba na sakewa in karatu gurin shi sai in nemi wanda ya fi shi kaskantar da kai sai in je gurin shi ne ma saboda ai in kana koyon karatu za koyi abu biyu ne da karatu da tarbiyya kun gane to idan ya zanto kana koyon karatu ba tarbiyya fa kai ma kirkin ka lalace to kaga matsala ce kuwa to Allah Allah Allah ka samu dace Allah kai mana jagora wa mudmar wa mudmar sha'anis manwi in waqa'a muhimu mastabana annahum tana to yanzu abin da ake so a nuna maka idan aka samu wani lafazi da ba zai iya zama khabar ba to ka kaddara damirin sha'ani lamirin boye wanda shine zai zama mene shine zai zama ismu kana ومضمر الشأن اسمنوي إن وقع مهم مستبان أنهم تنع idan aka samu wani lafazi ya bayyano ya zo a cikin magana wanda abin hanawa ne ya zama shine ismu kana mana ba zai iya zama ya zama ismu kana ba to kana din sai kaddara mata suna lamirin boye shine zai zama ismu ha zai zama ismu ha yanzu ga wani baiti zan mu kawo qanafizu haddajuna haula buyutihim haka ne ko qanafizu za mu rubuta ne saboda wanda ba su da haddajuna mini haula buyutihim haula buyutihim bima kana iyahum bima kana iyahum atiyatu awada haka ne atiyatu awada to kallo nan kana ba tana bukatar lami ba tana bukatar ismi ba to yanzu iya ɗin da ke gabanta kuna ganin zai zama khabarin zai zama ismu kana me yasa bar wannan gwada wani gwada ku wannan wani karatu ne da aka yi a baya aka yi a baya lamiran na ai akwai wa min zamir rafi ma yastatiru yawwa akwai lamirin nasbi akwai lamirin masha Allah to shikenan zai iya yiwuwa ya zanto ya zanto ismu kana kaga iyakun ba zai zama ismu kana ba ko saboda damirin nasbi ne to shikenan annan sai ka kaddara huwa shine mene ismu kana shikenan kawai kauce abinka cikin sauki ya fita فأصبحوا والنوى آلي معرفهم معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين مساكين أجا وليس كل الوراء أجا كل تبرمو داو بيتم كو مفسر شيء ومضمر الشأن اسما وإن وقع مهم ما استبان عنهم تنع to kan karatunmu one wisman mm. one we kun haɗa kun gane gurin akwai takadimin ta akiri sai mun yi sai a gane kan baitin one we zamira sha'ani kan yaci wani lamiri da ake ce mishi zamira sha'ani isman wanda zai zama ismu kana ba muna babin kana wa akatuwa ba ne in waka'a muhimu mastabana auke in waka'a muhimu mastabana annahum tana'a an yakuna khabara wan wi mudmar sha'ani kaniyaci lamiri sha'ani watan yanda sha'anin yake wannan lamirin shi za ka niyyata isman a matsayin ismu kana in waka'a idan ya zo in muhimu mastabana idan abinda zai rikitar ya bayyanu annahumta na cewa ya hananti ya zanto khabar kana waka'a idan ya zo a cikin magana to yanzu lawan lafazin ne ka ganshi ko a gaban kana ka ka duba cikin baiti ga baki da babu ismu kana ba abin da zai iya zuwa ya zama ismu kana to yanzu sai ka kan yi cin zamirin sha'ani shine zanto mene ismu kana abin ka kawai sai ka wuce kawai shikenan an zauna lafiya eh sai ka ce ismu kana wasu mukana zamirin sha'ani mahzuf taqdiruhu huwa وقد تزاد كان في حشو كما kana asahha ilmi man kadda man taqaddama akwai inda kana takan zanto tamma kamar inda muka gani a bako akwai inda kana kuma takan zanto naqisa misali idan ka ce zaidun kana aliman afwan zaidun kana alimun me asalin wannan ibaran asalin shi a asalin shi zaidun alimun ne kawai ai ba nasaba ba da an yi da an ce ka zaidun kana aliman ne to sai zama khabaru kana amma an ce ne zaidun kana alimun to kun ga kana nan ku duba da kyau ta yi nasaba ne? jamil jiddan to kana a nan sai ka ce mata za'ida me yasa ta zama za'ida li'anna hawa ga adbainin mutalazimaini kai ka san asalin jimlan ka shine mene zaidun alimun ya in aka samu mutu da sai mene wannan ko ƙauyen sun da aka je sun sun jiya daga mutu da sun mini khabar to sai ka cuso kana a tsakiya to saboda haka to wannan kanin ta zama mini za'ida ba ai ba ta yi nasaba ba ga wannan ko ba ta aiki ba to ta zama za'ida kanin ta zama za'ida na? eh zaidin sai ka ce mubtada kana sai ka ce fi'il madin za'id kawai fi'il madin kawai shikenan ko kuma kana za'ida kawai shikenan ya isa alimin sai ka ce kabaru kabar mubtada shikenan cikin sauki ya fahimci wannan ko an fahimci wannan ko to duk idan ka ga lafuzza guda biyu lazimai daga wannan sai wannan sai aka kawo kana a gurin kuma kanan ba ta aiki ga sunan gaba to sai ka ce mata za'ida kawai misali ka ce lam yujad to kai ka san wannan majhuli ne ko to me za mu sama gaba yujad din nan me za mu sama gaban shi naibul fa'il sai aka ce lam yujad kana mithluka yanzu kun ga automatically ina naibul fa'il wannan wannan yujad kaga fili ne mabniyun lil majhul haka yake ko masha Allah mithlu me zai zama naibul fa'il to kana nan sai ka ce za'ida tunda zidat baina mutalazimaini walam tansib alisin badaha law nasabatul fil badaha to shikenan sai kuma hukunci canja sai ta zama kana mene naqisa barakallahu bikum kamar misali ka ce akala allazi ismu musul ne ko yanzu me muke nema muna neman sila ko sai aka ce a kadar lazi kana a ta mai asalin ibaranmu a kalar lazi a ta shi ne kawai sai aka zo da kana nan to kanin ta zama za'ida shi kenan fa kanin ta zama za'ida iya ga kane da zama za'ida yanzu idan ka ce marartu baratu bi waladin kun gane ko marartu bi waladin kana ƙa'imin ku duba marartu nan za mu ce menene fi'il wa fa'il bi waladin nan jar wa majaruruhu ko masha Allahu barakallahu fikum wa huwa man'ut ina natinmu na'at shine ka'im ko to ba gaza da ba ta zo ta raba tsakankanin sifa da musuf mausuf da sifa to kana ta zama za'ida nan shikenan shine ibn malik ya cewa وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم وقد تزاد كان حقيقة كان ذات إيزوان زما زائدة في حشو أتكين مغانا tazanto ciko ne ko a cikin magana kama kana asaha ilimin mun takaddama kamar yadda wanda ya kasance shine mafi ingancin ilimin wanda wanda suka gabata wato wanda suka gabata sun ba sun ba da wannan fatawar kun gani to shine malamai sai suka bibiya haka suka gano ana ziyadan kana idan ta raba tsakankanin tsakankanin ababe guda biyu wanda lazimi ne su zo tare kamar mutada da khabar ko kamar fi'ili da fa'ilinsa kamar fa'ili mabni lil majhul da kuma naibul fa'il kamar sila da mausul nata sila da ism mausul da silan shi sifa da musuf ya fita wa ba da an ta'awidu ma an hastu ma an hartu kib ka mithli amma an tabarran faqtarib na'am شكرا ويهذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر ويهذفونها مالا أنجل أرباسنا شاري إتكانا ويبقون الخبر سيسا بالخبر انت كوي سيأشاري كان واسمها سيأبشاري السبيو سيأبر الخبر كوي انتهوا خيرا لكم نسائكم انتهوا khairan lakum khairan din zai zama ne zai zama khabaru kani ne wa kana wasmuha mahdhufan wa taqlil khabar intahu yaku khairan lakum kun ji ai shi yasa mana in ka san irabi to ka san wani rashe ne mana in baka san irabi ba to ba na za a ta gumurzu ne ko wallahi insha Allah ku shirya idan an samu hutu na faɗa jiya za mu zuki da za mu yi daura na umdatul hakam a sati ɗaya za a aiki yi eh muslim ba fanto ai ba yi ba wannan bakaran eh sati biyu da suka wuce ko ne sati ɗaya ne ya kamata a yi to ba a yi ba saboda matsalin tsaro ɗin nan wallahi ba a yi ba shekarun jiya ne ko muke magana da wani makwabci na wanda yake can zamfara shi ne shi malami ke tambaya wayo shi za mu dawo ne malamin namu yake yaushe za mu koma can gudun shi zamfara mu je mu kara kuma iyi shi ke tambayin mu yaushe za mu dawo malam watan ko idan ka je wajen shek kabir maru wallahi malam sai ka rena kanka kai in ka kana karatu kai kana karatu da sauran sai ga wallahi ya shafe ka ya wuce ya maka bai bai dai irin karatun da yake da rubuce-rubuce mala abin sai baka mamaki ai malam kabir maro Allah saka mishi da alheri wallahi tallahi ga takrijin takrijin da tafan nan yaushe yake zama yake yini fa karantarwa ne kullum fa tun safa har yamma karantarwa yake to yaushe yake wannan rubutun sai da daddare mu ko mu ta sharan bacci malam kawai na'am madalla sosai sosai wani za ga wane da shi da wane ibn ma'in da shi da waye ko suka zo na fasuna muzakara haka suka raye da rifa basu an karba su ga safiya yi kowa yana kawo abin da ya sani na ilimi suna tunatar da juna da wani sauransu in baka sani ba ka fa'idanci daga wannan in shi ya sani haka malam sai ga shi wai safiya yi to nan mu malam nura Allah ya ji kanshi eh Allah shi mishi rama malam nur qurami ko wallahi tallahi idan muka hawo mota tare da shi in muka din dosa bayani maganganu kan ilimi ya fado kaza in fado kaza ya fado kaza in fado a je liqira'at a koma li'irabi a je luga a je wannan a je nahwu malam cikin iko Allah sun ta'ala haka sai ga mun yi tafiya inda zamu tafi har mun tafi ban ma san ma muna tafiyan ba duk cikin yan uwa abokai ɗalibai ni ba wanda muke irin wannan kamar shi da shi sai shi sai shi Allah ya ji kanshi mushi rahama Allah ya kyautata mu gaba kida wallahi mana ka ji an zauna a cikin dare a cikin kwana hudu an yi an yi dauran sahih bukhari to muno muno muke yi yi abin malam sai ya ɗori muka yi baka mamaki kuma a lokacin da farayuwar take da bala'in tsada yanzu nan ko banza zaka sai zaka san sami su mai warkaci to su can ba wannan in baka hikima ne farka dan kullo dan gasashen nama da mai ko da bino shine fa za dan shafa ko gurasa imamun nawayi haka suke bayani a yini daya gurasa ne zai dauko ta guda ɗaya karya ta kashe hudu shi ne fa zai ɗauki rabi ya ci a cikin yini ba Allah ji kanmu wanzu muka tasa double fire a gaba shi kenan bacin jollof rice sai kuma hada da double fire a lori jiki har ma kasa tashi wallahi yanzu san duniya shine mana yawa kuma bugu da ƙari hubbu zuhur ni a ce malami ne ni a ce malami ne wallahi tallahi ina faɗi ina faɗi wallahi wallahi bukata ce ta sa hannu fito nake tsawa gaban mutane in karantar wallahi wallahi ba wai din wani cancanta ba wallahi tallahi bukata ce ta sa kawai na duba kewayen mu dinnan sai in ga bangaren nahu babu wani dai malami wanda zaka ce ga shi ya kai inda ya kai to bangaren mu nan ni dai waye waye wallahi ni ban ban san mutane biyar ba wanda suka sauke nahu alwadi duka a gaba gida sai fa da Allah ya sa muka zo muka yi fa
malam ba lalacewa a ce wannan da kawar aiki zuwa can malam ba kafin yau
Allah ya ji kanshi shine malamin nahawu ai farko matun da malam Salihu Ubaidillah Allah ya ji kanshi shike karantar nawa an anwaru tuntuni to da ya bar makarantar sai shine malam Allah ka shi gaba ba fa wani mai karantar da nahawu ba to yanzu wa yake karantar da gurin wai wa yake karantar da nahawu gurin dukkan makami ne malam malam da wanda yana cewa ko na dai ba ake gaba har zuwa da iska kaji shekara biyar yara suna karatu ga nahau amma ba Allah saka da alheri nan haya islam wallahi wallahi insha'i manhajinsu karatu rashida ne lokacin da nake da naje ina NCE ina je haka ina fata ma gurin nan da sauransu aka haɗa min da insha'i aka ce zan karantar na ce to a bani ainihin littafin littafin a manhaja ina duba ko sai na karatu da shi da na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne ta tambayin ɗaliban junior senior an taɓa karanta da kun karatu da shi da makarantar suka ce ba taɓa ba haya islam wallahi malam sai ni je na samu principal nake tambayin shi wai me yasa don Allah malam a ce kuna wannan guri yaya za a ce ga domin ni na san irin fa'idan da 'yan jama'a suka samu akan karatu shida me yasa ba a sa karatu shida ba sai ce malaman gudu suke yi gudun da suke yi wallahi karatu rashida kamalli wannan karatu shida malaman gudun da suke yi sai Allah taimake ni da sauransu kawai na fara karanta da ita to daga nan ne kuma da aka sami ntp a aro malaman local government aro sai aka dauka aka ba wani malami daga jama'atu Allah shi kyauta to shi ma din wallahi waɗansu kalmomi sai ya zo jena saboda kaga ilimi na da gurgujewa ina ji ku lokacin an bani reading and translation reading and translation to malam haka ilimi ke dada kullum ba a samu wanda suke tsayuwa tsayin da ka haɓaka shi sai dai a ce ni malami ne ni malami ne bacin ko ba haka abin ke ba kai malami ne wannan does not mean anything a'a ka sani abin da ka sani kana aiki da shi kuma kana tawalu shi ne magana malamin nan ya san abin da yake kuma mai tawalu ne to shi ne magana amma ba na san alfiya na san kaza na san kaza na san kaza ba tawalu a wannan ba shi ba shine ba Allah shi kyauta malami bari mu sauri mu karatu ta to ai lokacin na ga tafi ai wannan baitin yana bukatan bayani fa eh wa ba da an ta'awidu ma an hada to keep ka misali amma an tabarran faktarib wannan yana bukatan bayani shi masu dole sai ku bayani shi amma wannan baitin wa ya zafi na hawaii kuma khabar wa ba da adaman fara shi ko da wancan wa min mudari illikana munjazim lam yakun alladhina kafaru lam yakun wa lam aku bagiya ba an share nunin ba to ai maganin shi kenan ba komai bari mu kariki wannan kawai da muke wa yadhifuna ha ana share khab mubtada kana wasu mu ha ana share su biyu wa yubqun al khabar sai a bar khabari kawai a cikin magana an ji laraba cikin uslubin su alqur'ani ma yanzu da shi hadisi ma yanzu da shi an share kana wasu mu ha sai aka bar khabar shi da sai aka magana kuma shi zai zai baka da maka gano shi shine wa yahdifunaha wa yubqun al khabar wa ba'da in ko ko sai ka ce washtuhira za wannan hukunci ya shahara ne na share wane kana da isminta ba'da in idan ta zo a gaban in da kuma law washtuhira za kathiran ba'da in walau hadisin mazo sallallahu alaihi wasallam ko iltamis walau walau khatam min adin ko ai walau kana in khairan fa khairan ko fa khairun wa in sharran ai in kana khairan fa khairun wa in sharran ai wa in kana sharran fa sharrun shikenan ai gashi a cikin magana mamu muna yi in a'a in khairan haka ne ko in khairan fa khairan ko no na'am shukran to in kana khairan an kana khairun mm mutane shi ma okay to ismin da ai mazubi ne shi ma in khairan ba ga in ba ai shine ce washtuhira za kafiran ba'da in walau share kana da isminta ya shahara ne wajen a gaban in shine in ka in khairan ai in kana khairan ya fita ko masha Allah baitin ya fita ana share kana da isminta sai aka bar khabar kawai i'tini bi dabbatin walau himaran i'tini bi dabbatin walau ai walau kana himaran ko kuma walau kana al-ma'tiyu himaran Allah ka samu dace wala ismin shi zai iya zama shi ba sha'ani
a'a ismin wannan su ismin kana nan suna ne sarihi suna ne sarihi to abinda Allah ya ba mu iko muka karanta daidai Allah shi ba mu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya famta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk